بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki muke yi magodiya da ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis 29 ga wannan wata na jumada al'akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda yau majalisi ne na kitabu tauhid a yau za mu tashi babi na 47 قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مالا الله يجيك أنشد غافر يجي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله باب دزي بياني غمدا wanda ya yi wasa da wani abu da ke da kwai ambatan Allah a ciki. Don hazala shi ne kishiyar yi da gaske wasa kenan. Abinda ake nihi da wasa nan shi ne as-sukhriya izgili. Wanda ya izgili da wasa da wani abin da akwai ambatan Allah ciki, kenan abin da ya shafi hukumce-hukumcen na shari'ar Musulunci, awil Ƙur'an ko ya yi izgili da Alƙur'ani mai girma, awil Rasul ko ya yi izgili da manzo, ɗaya daga cikin manzannin Allah kenan ko annabawan shi. To, duk wanda ya hakan, haƙiƙan ya kafirta shi ne jawabu shartikin kenan kenan faƙad kafara man hazala bi shay'in fihi dhikrillahi aw alqur'ani aw ar-rasul faqad kafara duk wanda ya izgili da abinda akwai ambatan Allah a ciki kenan shari'ar musulunci ko hukumce hukumcen shari'a ko kuma alqur'ani mai girma ko kuma manzo daga cikin manzannin Allah to haƙiƙan ya kafirta ya yi ridda ya bar musulunci Allah ka tsare mana imaninmu da mutuncin wannan babin ‘yan uwa babi ne wanda ke da haɗarin gaske wanda wajibi ne kowa ya maido hankalin shi ya shurara ya fahimta ya yi ƙoƙarin kiyaye abin da ya shi ba a izgili ko wasa da abin da ya shahe hukumce-hukumcen shari'a ba a izgili da Allah maɗaukakin sarki ba a izgili da manzan Allah ba a izgili da alƙur'ani mai girma ba wasa ciki don asalin alhazalkin wasa ka faɗi abin da ba ka nufin haƙiƙaninsa ko don a yi dariya ko kuma don ka birge mutane amma kai ba wai haƙiƙanin abin kake nufata ba wannan shi ne ake ce ma alhazin to yin haka akan ɗaya daga cikin ababen da aka ambata ga Allah ko ga manzan shi ko ga shari'ar musulunci ko ga alkur'ani ko ga manzannin shi ridda ne ko da baka nufaci hakikanin abin da kake faɗa wanda ke nuna mana haɗarin izgili da wasa da addini ina fata mun gane izgili ga Allah maɗaukakin sarki kafirci saboda haƙƙin Allah shine mafi ƙololuwan haƙƙi izgili ga manzannin Allah ko manzan Allah shi ma kafirci ne izgili da alƙur'ani kafirci ne izgili da abin da ya shafi hukumce-hukumcen shari'ar musulunci kafirci ne ko da wanda ya izgilin ba yana nufin haƙiƙanin abin da yake faɗa ba ya faɗa ne kawai don ai dariya babu wasa sam game da wannan janibin shi yasa yau zaka samu da dama daga cikin mutane sukan faɗi maganar da za ta kai su ga mahallakarsu ba su ɗauke ta a matsayin komi ba amma magana ce da za ta rusa masa rayuwarsa ta duniya da lahira wa qaulillahi ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab da za ka tambaye su laiƙulunna da za su ce da kai innama kunna na hudu wani al'ab ku sani kaɗai mun faɗi wannan maganan ne na hudu wani al'ab muna kutsawa ne muna yin wasa ne ba wai da gaske muke ba wannan aya tana bayani ne game da abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban shi da wasu da suka yi suka cikin lamarin annabi da sahabban shi ƙarshe suke cewa ai kawai na hudu wa nal'ab muna kutsawa ne kawai muna yin wasa ba wai muna nufin haƙiƙanin abin da muka faɗa ba wanda za mu zo mu ji a cikin hadisin dalla-dallan abin da ya faru عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن وزيد بن وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض عن كربو حديثي دقى ابن عمر ده محمد ده محمد بن كعب ده زيد بن أسلم ده كما إمام قتادة دخل hadithu ba'dihim fi ba'dihim zancen su ya shiga a cikin shashi bi ma'ana an rawaito wannan bayanin ne gaba daya tsakankanin tattauna wasu da yadda zancen ya zo daga wurinsu annahu qala qala rajulun fi ghazwati tabuka wani mutum ya faɗi wata magana a yakin tabukan ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء قام قنا دمتني يتي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء بمتبقن متاني كما ودنا متانا النوم أرغب بطونا واندسك في سفاد تكي mana masu yawancin abinci wala akzaba al-sunan ba mu taba ganin mutane kamar su ba ta fuskar yin ƙarya wala ajbana inda liqa ba mu taba ganin mutanen da suke da tsoro ba yayin da aka haɗu da abokanan gwagwarmaya yayin da aka haɗu kenan da makiya ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabahu al-qurra yana nufin annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da sahabban shi alƙurra makaranta masana kagwagga magana da yi ya faɗi ta ne yana nufin annabi da sahabban annabi ce tun da muke ba mu taɓa ganin mutane masu babban ciki ba ba mu taɓa ganin mutane maƙaryata ba ba mu taɓa ganin mutane masu jin tsoro ba idan aka haɗu da abokanan yaƙi kamar mutanen ganawa yana nihin annabi da sahabban shi faƙala lahu aufu ibn malik sai auf ibn malik ya ce ma wannan mutumin nan take kazabta ƙarya kake yi ƙarya kake kaga yana zamni aka aibata annabi da sahabban shi kuma ya ji amsar da ya bashi nan take kenan kazabta ƙarya kake wanda ƙarya shine sabanin abin da ke faruwa kuma gaskiya ne abin da ya faɗa ɗin ƙarya ce sahabban annabi ba mutane ba ne wanda gurinsu kawai cika ciki da yawancin abinci ba gaskiya ba ne ba su ne mummune na gaske ko? mumuni yakan raba cikinsa uku ne yayin da yake cin abinci kaso ɗaya na abinci kaso ɗaya na abin sha sannan kaso ɗaya bar shi don yi limfashi haka annabi yake da sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma waye kai su gaskiya Allah da kanshi ya sifanta sahabban annabi ya ce ulaika humus sadiqun masu gaskiya ne ya zaka sifanta su da ƙarya kuma ya siffanta su da matsorata sabon annabi ba su da tsoro ba matsorata ba ce ba sufa annabi ba ne ba sallallahu alaihi wasallam tsoro balma annabi ya kasance yakan roki Allah ya kare shi daga aljubun tsoro shi yasa ya ce mishi kazabta ƙarya kake walakinnaka munafiqun kai kawai dai munafiki ne la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wallahi sai na ji na ga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi kaga sai sifanta shi da sifa ta me munafiqci a ghazwatu tabuk ababan mamaki sun faru saboda annabi ya fita da kusan mutum dubu talatin don a ta yakin tabuka suna tafa kan hanya abdullahi bin ubayi bin salul sai da ya zamar da kusan rabin dakarun da suka fita jihadi ta hanyar munafici yasa suka dawo shi yasa malamai suke cewa ba a sani ba shin wanda suka tahi da wanda suka dawo suwa suka fi yawa saboda shugaban munafikai ya zamar da kaso mai yawa daga cikin mayakan da suka fita tare da manzo Allah suka dawo wanda ke nuna a wannan lokacin akwai munafikai da dama akwai munafikai da dama shi yasa sai ce da shi walakin naka munafiqun la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai na je na ga mu manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu gare shi akan wannan maganar da kai fa dhahaba aufun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li yukhbira sai auf ya garzaya nan take ya nufaci manzo Allah tsira da mace Allah sabbata gare shi li yukhbirahu dan ya ba sa labarin abinda wannan mutuna ya faɗa fa wajada alqur'ana qad sabaqa sai ya samu alqur'ani ya riga yasa imana Allah ya aiko jibril ya shaida masa abinda ke faruwa kahin au ya je ga manzo Allah فجاء ذلك الرجل sai ga wannan mutumin da ya wannan maganar ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare shi wa qad irtahala wa rakiba naqatahu a wannan lokacin shi ko manzo Allah ya riga ya tashi ya riga ya hau dabbarsa ya daga har ya hau dabbarsa ya hau taguwarsa fa qala ya rasulullah mutumin yana zuwa sai ce ya ma'aikin Allah kaga kira na ban girma irin kiran da ake so so da ya aikata mummunan abin da ya san ya aikata yana zuwa ya ce ya manzan Allah annabi da ya ya hau taguwarsa ya daga yana tafiya ya zo ya ce ya ma'aikin Allah innama kunna na hudu ka sani kadai cewa wallahi muna kutsawa ne wa na tahaddathu hadithan rakbi muna zance ne irin zancen matafiya naqta'u bihi ana at-tariq kawai zancen muna yin shi ne don mu yanke makan muratan nisan tafiya hira ce kawai tsakaninmu ba wai muna nufin hakanan ba ne ba a yi dariya ne kawai don mu ɗauke makanmu nisan tafiya yana kawo mi hanzari da uzururin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam قال ابن عمر ابن عمر yace wa ka'anni anzuru ilayhi kai ka ce lokaci na ban labarin ce kai ka ce ga yanan ina ganin shi mutana muta'alliqan bi nis'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana rike da igiya wadda aka daure taguwan manzo Allah tsira da mace Allah sabata gare shi wa innal hijarata tankabu rijlaihi a wannan lokacin ga duwatsu suna bugon kafarsa bi ma'ana yana rike da taguwa igiyar taguwa yana ya rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab kawai muna kutsawa ne wasa muke yi ba wai haka muke nufata ba muna zance ne kawai don mu dauke mu kanmu kewa annabi na tafiya bai tsaya ba shi kuma yana rike da wannan igiyar ta taguwar manzon Allah yana tafiya duwatsu suna bugun kafin wannan mutum wa huwa yaqulu duwatsu na bugun kahuwarsa yana cewa innama kunna nakhudu wa nal'ab ka sani kadai manzon Allah wallahi muna kutsawa ne wasa ne muke yi ba wai muna nufatan haka bane fa yaqulu rahu fa yaqulu la fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum abinda annabi ke ce masa kawai kenan abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah kuntum tastahzi'una kuke yin izgili la ta'tadhiru kada ku kawo wani hanzari babu uzuri qad kafartum ba'da imanikum hakikan kun riga kun kafirta bayan kun imani ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi annabi bai waiwaye shi ba bale ya kalle sa kuma bai dada masa ba akan wannan magana da ya ce ya annabi ya rasulallah inna ma kunna nakhudu wa nal'ab annabi baya kalle sa sai ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum ya rasulallah inna ma kunna nakhudu wa nal'ab sai annabi ya ce abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هكا النبي يتقبل تشمش yana neman uzuri annabi kowai wayansa baya yi saboda munin abin da ya aikata izgili da addinin Allah izgili da manzan Allah izgili da sahabban manzan Allah wanda ke nuna munin izgili da addini ko da hukumce hukumcen shari'a yau nawa ne daga cikin musulmi suke izgili da hukumce-hukumcen shara yau wani zai yi izgili da aswaki wani zai yi izgili da biyar sunna ta daga tufafi ya ga wandan ka ka daga shi kai da ka daga wandan ka yi ne don ka bi muradin manzan Allah annabi ya ce a daga shi yasa ka daga annabi ya ce izratul mu'min ila an safi saƙaihi ma asfala min alka'abain min alizari fa fi nar shi yasa kai dan jin tsoron azabar Allah da yin da'a ga manzon Allah sai ka daga wandanka ko daga tufafinka zaka ga wannan na izgili da hakan a wannan lokacin da wa yake izgili da wanda ya ce ai hakan wani zai ganka ya ce mai dangalallen wando hai zamanto sunanka ne kuka ji ana ce ma wani kasis saboda ya dangale wandon shi ko ku karge ka ƙetare ramu bi na sako shi karge ka ƙetare ramu wannan duk izgili ne ko kuma izgili da gemi gemi sunna ce ta ma'aiki barin gemi wajibi ne farilla ne babu ɗaya daga cikin almazahibul arba almashhura da ya bada halaccin aske gemi a wurinsu duka aske gemi haramun ne hanafiya ne haramun ne malikiya ne haramun ne aske gemi shafi'iya ne haramun ne hanabila haramun ne ba wani mazhabi ɗaya da ya halatta maka aske gemi kuma ƙarshe kan annabi ya ce a bar gemi a tarbiyantar da gemi a rage gashin baki sallallahu alaihi wa sallam amma za ka samu wasu suna izgili da wannan suna sifanta gemi wanda mutum ya bari a matsayin sunna da bunsuru fenso ciyawa da makamantan haka wallahi kafirci ne ridda ce barin musulunci ne kar ka ɗauke shi abu ƙarami ba ƙaramin abu bane wallahi ba ƙaramin abu bane wallahi izgili ne Allahn ya ce ai annabin ya ce ai wasu sun yin don bin Allah da bin annabi sai su zamanto abin izgili a wurinka wannan kafirci ne Allah ke shi mai kare ko izgili ga malamai a ɗauki malamai abin yi ma izgili wanda malamai su suke ɗauke da shari'a su ne magadan annabawa yau idan ya zamanto malamai su ne abin yi ma izgili da raini ga kuwa za ku koyi addinin musulunci sai ku gaya mai suwa ke tsaye dare da rana sahi da maraice wurin kare shari'ar musulunci malaman gaskiya idan ya zamanto su ne abin walakantarwa su ne abin yi izgili da wa za a amuntu wurin fahimta addinin musulunci bale a karbe shi a wurin shi da yi ma malamai izgili da sufa a game kafirci ne ridda ne ridda ne Allah ke shi mai kare fihi masail a cikin wannan babin akwai matsaloli al'ula matsala ta harko wahiyar azima ita ce matsala babba anna man hazala bi hadha fa huwa kafirun tabbat duk wanda ya wasa da wannan al'amarin to kafiri ne shi kafiri ne wasa da addini kafirci ne wasa da sallah kafirci ne wannan zai nuna maka irin kafircin da wasu suke fadawa a ciki sanadiyar wasan kwaikwayo zuwa zo a yi wasa da sallah ana izgili da sallah ba abin da za zo su yi wasa da shi don su sa mutane dariya sai mafi girman ibada bayan kaɗe ta Allah ita ce sallah wannan kafirci ne kafirci ne babu wasa ko da wasa ka yi kayar da da wasa ka yi ba wai kana nufin izgilin ba kayar da ko wasa da aikin hajji ko da wasa da ɗaya daga cikin sha'ayar na musulunci ko ka zamna tare da masu yin wasan ba tare da kana musu musu ko inkari ba yau nawa ne suke zama tare da 'yan gungun wanda su yarda da hadisan mazan Allah ba suna ji suna yin izgili da addini suna dariya bal ma wasu za su tsokano su don su gaya ma musulunci magana mai muni sai su yi dariya kafirci ne wallahi ridda ce wallahi mutum da ke zagin sallah ka taba shi don ya zagi sallah mutum da zai ke zagin azumi ka taba shi don ya zagi azumi mutum da ke zagin hajji yake fifita gidan karuwa da hajji ka taba shi don ya zagi hajji ko kana zaman ana yi ana dariya tare da kai kafirci ne sai lokacin kayi inkari ko kayi musu ko ka bar wurin lokacin da za su sake wani zance wanda ba wanda baka dawo wa kan nazala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a idan ka ji ana izgili da ayoyin Allah Allah ce fala taqa'udu ma'ahum kada ka zamna tare da su hatta yaqudu fi hadithin ghayr har sai sun shiga cikin wani zance ba wannan zancen na izgili da addini ba idan ko ka ki ka zamna tare da su innakum idhan mithluhum Allah ya ce to a wannan lokacin kai din kamar su ne sharri ne idan ana izgili da addinin Allah in baka iya bada kariya ka bar wurin karamcin abin da zaka yi kenan من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كبر ورن باك إياه باك إياه حنا دهنو دبايكي باك إياه حناوا to ka kyamaci abin a zuciyarka shine mafi daraja ta ƙarshe ta imani kabar wurin الثانية مسألة تبيو أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان wannan shine tafsirin wannan aya a cikin duk wanda ya aikata irin haka koma wane ne wannan sahabban annabi ne tare da su aka fita yakin tabuka kuma gashi yana kawo hanzari yana gai innama kunna nakhudu wa nal'ab annabi wallahi wasani muke wallahi muna tattaunawa ne kawai don mu yanke tsawon ratar tafiya kawai annabi na ce mishi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum babu hanzari babu uzuri kun riga kun kafarta bayan da kuna da imani Allah ke shi الثالثة مسألة أكو الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله من فهمتي بمبنتي تكان النميمانتي da kuma nasiha ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan sahabin da ya ɗauki labarin ga zai je kai ma manzon Allah ba annamimanci bane ba nasiha ce ga wasu ana tare da su ashe zaman da ake da su ba zaman alheri bane ba zama ne na aibatawa suke ba abin da suke so sai sharrinmu don kaje ka gaya ma wanda aka ma haka ba wai kai annamimanci ba ne ba annamimanci shine ka ɗauki maganan wannan da wannan ka haɗa ka gaya ma wannan don ka haɗa su tashin fin hankali da fitina الرابعة مسألة هدو الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة ala a'da illa bambanci tsakanin afuwa irin wadda Allah madaukakin sarki yake so da kuma kausasawa akan makiyan Allah kenan wanda yayi afuwa ya bari wa aslaha ya gyara wannan za iya karban sa ina fata mun gane amma makiyin Allah akan kausasa masa irin matsalar da ba a karɓa uzuri a cikinta kamar irin wannan matsala. Alhamisa matsala ta biyar, an na min al'itidar ma la yambari an yi ƙubal, tabbata daga cikin uzurruka da akan karɓa akwai wanda bai dace a karɓi uzurin ba, irin wannan. Shi sa kaga Allah ya ƙiyar da a karɓi uzurinsu. To, amma abin tambaya, shin wanda ya izgili ga Allah, ko ya izgili ga annabawan Allah ko shugaban annabawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko addinin Allah ko alqur'ani idan ya tuba ba za a karbi tubansa ba eh za a karbi tubansa ko in ce matsalolin za a duba su idan mutum ya izgili ga Allah bi ma'ana ya zagi Allah Allah kiyaye wasu malamai suka ce baya da tuba malaman ahnaf ta suka yi a kashe shi ba a mai wanka ba a mai sallah kuma a nisance shi daga barin makabartan musulmi wasu malamai suka ce yana da tuba tunda ya zagi Allah ya zagi Allah haƙƙin Allah ne kuma Allah yakan karɓi tuban masu tuba idan mutum ya tuba ya bayyana ababen da suke nuna gaskiyar tubansa ya zo ya bayyana kuskurensa ya yi ba Allah da wasu abubuwan da ke nuna cewa ya tuba game da abin da ya aikata na zagin Allah za a karɓi tubansa. Za a karɓi tubansa. Manzan Allah fa, duk wanda ya izgili ga manzan Allah ya zage sa, wasu malamai suka ce baya da tuba. Bi ma'ana ko ya tuba sai an kashe shi. ko ya tuba sai an kashe shi idan ya tuba tuba mai kyau to ha bayan haka haddin shi shine a kashe shi idan an kashe shi za a mishi wanka a mishi sallah a binne shi a makabartar musulmi al'amarin shi yana ga Allah madaukakin sarki amma kam jinin shi ya halatta in akwai shugaba mai zartarwa hakimi mai shari'ar musulunci za a kamo sa ne a kashe shi saboda a taushe wannan kofa mai muni ta cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan kaga wanda ya izgili da addini ko ya wasu abubuwan da basu dace ba idan ya tuba ya gyara za a karɓi tuban shi Allah samu dace sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala قال الشارح رحمه الله تعالى أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية malace tabbat yin hakan yin izgili ga Allah ga addinin Allah da hukumce-hukumcen shari'a ko ga manzannin Allah ko ga alkur'ani mai girma ya ce tabbat wannan yana kore imani gaba ɗayansa ya zamanto ka kafarta wa mukhrijun min ad-din yana fitarwa daga bar musulunci li'anna asl ad-dini al-imanu billahi wa kutubihi wa rusulihi saboda asalin addini shine imani da Allah sannan imani da littattafan Allah da manzannin shi to in kana izgili ga Allah da littattafansa da manzannin shi mai maka saura kenan ka ruguza imani gaba ɗaya mala ce wa minal imani ta'zimu zalika na daga cikin imani girmama hakan girmama Allah madaukakin sarki girmama manzannin shi girmama littattafansa girmama dukkan abin da ke da alaƙa da addinin Allah. Wa min al-ma'lum anna al-istihza'a wal hazala bi shay'in min hadhihi ashaddu min al-kufr al-mujarrad. Malaci yana daga cikin abin da yake sananne ne. Lalle yin izgili da wasa da wani abu daga cikin al'amarin addini shine mafi tsanancin kafirci sama da kafirci haka kawai. ina fata an gane kafirci kala biyu ne akwai wanda kafiri ne baya yi baya imani baya musulunci baya komi kafircinsa yake kawai akwai wanda shi kafiri ne amma yana fito na fito da musulunci to wannan nabin ya fi tsananin kafirci da muni sama da na farkon shi ne ma da yake nihina ya ce wasa da izgili da wani abu daga cikin ababen da aka ambata na Allah da manzan shi da alkur'ani ya ce shi ne mafi tsananin kafirci sama da kafirci kawai haka kawai wanda bai kumshi irin wannan tabi'a ta wasa ba da izgili li'anna hadha kufrun wa ziyada malaci li'anna hadha kufrun wa ziyada tuhtiqarin wa izdira' saboda mai yin izgili kafirci ne da daɗin raini tattare da kafirci dama kafiri ne kuma ga daɗin raini akan haka saddu wanda ke izgili da addinin Allah da ayoyinsa ko da ko ayatul kauniya ne kafiri ne fa'innal kufara nau'ani malaci ka sani cewa kafirai tabbat kashi biyu ne mu'uriduna wa mu'ariduna mu'ariduna wanda suka kawar da kai suka bar musulunci ba ruwansu da addini wa mu'ariduna da masu fito na fito da addini fal mu'aridu al muharibu lillahi wa rasuli duk wanda ke fito na fito yake izgili da addini yake wasa da addini to wannan mai yaƙar Allah da manzon shi ne alqadihu billahi wa bidinihi mai sukar Allah da sukar addinin Allah wa rasulihi da manzan Allah aghladu kufran wa a'zamu fasadan irin wannan shine mafi kauri na kafirci da girma na fasadi wal hazilu bi shay'in minha min hadha an-naw mai wasa ko da wani abu daga cikin abin da ya shafi al'amarin addini shi ma yana daga cikin wannan nau'in masu fito na fito da addini wanda ke nuna mana munin izgili da addini ko da wata sha'ira daga cikin sha'air na musulunci Allah ke shi mai kare قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تع... باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي بابنا أربعين تقصينا قال المصنف رحمه الله تعالى ما لن الله يجيك أشد رحمه يتشي باب ما جاء في قول الله تعالى باب da ya zo dangane da bayani game da faɗar Allah maɗaukakin sarki wala in azaqnahu rahmatan minna shi kafiri ko mutum la in azaqnahu idan muka ɗanɗana masa rahmatan minna rahama daga gare mu mu Allah min ba'di darra bayan cuta ta rage ta saukan masa masatu da ta shafe sa la yaqulanna hadha li maimakon ya gode ma Allah sai ce wannan ai li na wani ni na cancanci haka wannan babu yana magana ne game da masu maida godiya ga Allah a matsayin kafircewa Allah ya ce wasu daga cikin kafarai ko kafarai masu kafirce ma ni'imar Allah idan muka ba su rahama daga gare mu muka yalwata musu muka ba su arziki muka ba su wadata muka ba su lafiya da kwanciyar hankali da makamantansu daga cikin ni'imomin Allah da rahamarsa min ba'di darra bayan irin cutar da ta shafe sa ta talauci yanzu an ba shi arziki rashin lafiya yanzu an ba shi lafiya matsayi da baya da yanzu an ba shi matsayi mulki da baya da yanzu an ba sa mulki la yaqulanna hadha li sai ka jana cewa wannan ai haka ya kamata dama in samu kwarewa ta ce sani na ne da hanyoyin shiga da fita na kasuwa ilimin da gare ni ne da kwarewa ta ya na samu wannan matsayin dukiyar gana tara ta ne bayan na yi zuwa na wahala da zuwa ta ce na same shi ya mance da wanda ya sabbaba samun arzikin shi ne wa shi ne Allah shi ne Allah wanda ya kamata ya fara gode mawa Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne ya sanadiyar samunsa abin da ya samu shi ya yi masa talauci ya ba su arziki shi ya yi masa rashin lafiya ya ba sa lafiya shi ya ba sa mulki shi ya ba sa matsayi shi ya fore masa duk abin da ya samu na ni'ima shi ya kamata ya fara gode ma kafin kowa amma sai ya mai da abin zuwa ga kwarewarsa dabararsa da wayansa kamar yadda karuna ya ce mutanen shi da suka masa nasiha suka ja hankalinsa suka ce wala tabghi al-fasada fil ard إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ميتي إنما أوتيته على علم عندي ga dukiyar ilimina da nake da shi yasa na same ta maimakon ya gode ma Allah ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah ya ba sa ni'ima ya ba sa mulki irin wanda bai ba kowa ba ko ba haka an fore mashi aljanu mutane dabbobi tsuntsaye ya amalu na lahu ma ya sha suna masa abin da yake so aljanu ma hidima suke masa masu mashi gine-gine masu shiga ƙasar ruwa suna tono masa taskoki na arziki lokacin da alhudu ya je kawo masa labarin wannan basarakiyar da suke bautar rana annabi suleiman da ya so a kawo masa ita a kawo a kawo mashi gadon mulkinta a gidan shi ya tambaya a cikin majalisin shi wa zai je kawo wannan gadon ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin wa zai zo mini da gadanta na mulki na sarauta kayan su zo mini suna musulmi qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ifrit daga cikin afarita wanda ke cikin majalisin annabi suleiman yace ni zan je in ka maka gadan mulkin ta kafin ka tashi daga wurinka garin saba zaya kuma ka san daula ce kamila mutakamila ga runduna ga soji ga ƙarfi a wurin so lokacin da annabi Suleiman ya tura mata wasiƙa innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim me tai taro sojawanta tai tace me kuke gani me shawarar ku me suka ce mata nahnu uli quwwatin wa uli ba'sin shadid mutane ne kin san musu wane ne mutane ne masu ba'sin gaske ga ƙarfin gaske ga zartarwa fanzuru fanzuri ma za ta amuri diba ki ga me kamata yi kawai in kin ce mu je mu kai farmaki za a kai farmaki kaga ashe tana da dakaru tana da sojoji amma ifrit ya ce zai je ɗauko wannan gadan a duk dakarun a duk mayakan da take da a lokaci guda wani waliyi shehu na gaske salihin bawa mai garanti daga Allah ya ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk zan zo maka shi ka hinka kibta zan kawo gadan nan annabi suleiman yana ganin gadan gashi a gabansa me yace hadha min fadli rabbi kaga godiya ga Allah yace wannan falala ce daga ubangiji na li yabluwani a ashkuru am akfur dan ya jarrabe ni na gode mishi ko in kafirce mishi ne ka gani ko qaruna shi sai danganta ma kansa fasaha sace da ilimin sa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce hada min fadli rabbi haka ake so ka gode ma Allah kan ni'imar da ya maka kar ka danganta ta ga fasahaka kwarewarka zufarka iyawarka Allah ne ya ga dama ya baka nawa suka hika fasaha bai ba su ba nawa suka fi ka hankali da kwarewa bai ba su bai baka nawa suka fi ka sammako kuma bai ba su bai baka wa za ka gode ma kenan Allah da ya maka wannan baiwa subhanahu wa ta'ala qala mujahid imamu mujahid yace hadha bi amali wa ana mahququn bihi yana fasarta wannan aya kenan mai cewa wannan abu na same shi ne bi amali sanadiyya aiki na da jajircewa ta wa ana mahququn bihi kuma ni na cancanci in samu hakan ne wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace yuridu min indi yana nihin min indi daga gare ni ne ni din saboda ni ne aka na samu wannan abu wa qawluhu da fadarsa qala inna ma utituhu ala ilmin qala qatada imamu qatada yace ala ilmin minni bi wujuhil makasib ma'anar hakan na samu haka ne saboda ilimi na ta sanin fuskokin yadda ake buɗa ƙwarewa ta ce fasar da imamu kata da yake wa ƙala akharuna wasu ma suka ce ala ilimin min Allah anni lahu ahlun na samu arzikin nan ne da mulki da matsayin mu da wannan matsayin bisa ga ilimin Allah shi da kanshi ya san ni na cancanta a bani shi yasa aka bani kaga wannan duk kafirce mana ni'imar Allah ce wa hadha ma'ana qawli mujahid malaci to wannan ita ce ma'anar faɗan mujahid utituhu ala sharafin an bani ne saboda dacewa ta wani abi hurairata an karbo hadisi daga abi huraira annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul lalle shi abu huraira ya ji manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi yaqul yana cewa inna thalathatan min bani isra'il absara wa aqra'a wa a'ma lalle an yi wasu mutane guda uku daga cikin banu Isra'il, banu Isra'il suna ‘ya'yan annabi Yaqub wassalam da zuriyarsa. An samu wani abusar mai ciwon albaras, ciwon albaras wata cuta ce wadda ta yi kama da kuturta, wadda albaras cuta ce da take da wahalar sha'ani, ana warkewa ba ba a warkewa ba amma yana da wahalar gaske. Shi yasa daga cikin mu'ajiza da Allah ya ba annabi Isa alaihi salatu wassalam yana warkar da mai albaras abin da ya gagar duk likitoci kenan akwai mai albaras daga cikinsu wa aqra da mai tsananin sanko da gashi baya fitowa daga cikin kansa wa a'ma da makahu mutum uku fa arada Allah an yabtaliyahum sai Allah ya so ya jarraba su fa ba'atha ilaihim malakan sai Allah ya tura musu wani mala'ika fa'atal abarasa mala'ikan nan sai ya zo a wurin mai ciwon albaras, faƙala sai ce da shi, ayyu shay'in a habbu ilaik, wai menene ka fi so a rayuwarka me ka fi so wani abu ne ka fi so ka samu ƙala sai ce da shi launin hasanun wa jildun hasan ba abin da na fi so a rayuwata kama in samu launi kyakkyawa kuma in samu fata kyakkyawa tana mai albaras cuta ce da take ɓata fata da launi tabarka ga kan wani irin mutum daban sai ce fa ya zahabu annin labi ƙadƙaziranin nasu bihi don wannan abin da mutane suka tsane ni da shi ya tafiyarsa ya zama tuna rabu da shi abin da nufi so kenan ƙala sai ya ce da shi ko ƙala sai abu hurairu ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi yake bada labari fa masahahu fa dhaba anhu qadharuhu sai mala'ika ne shafa mai ciwon albaras sai abin nan na ƙazanta ya tafi ya barsa sai ya dawo normal fa'u'tiya launan hasanan sai aka ba shi launi mai kyau wa jildan hasanan da kuma fata mai kyau ƙara sai ce da shi fa'ayyul mali a habbu ilaik wace irin dukiya yanzu ka fi so ƙara sai ce da shi al'ibil au ƙalal bakar ko shakka ne ta wanda ya riwaya ce ko ya ce al'ibil ko kuma ya ce albakar shakka ishaqa ishaqa ya yi shakku game da tsakanin al'ibil da albakar fa'u'utiya naƙatan ushara sai aka ba shi naƙa me yake ce mata taguwa ushara wadda tana kusan aihuwa faƙala sai ya ce da shi bayan ya ba shi barakallahu laka fiha Allah ya sanya maka albaka a cikin wannan dabba a cikin wannan taguwa qala fa atal aqra sai yazo wurin al aqra mutanen nan wanda gashi bai fito masa akai tal yake kullun kanshi walƙiya yake babu gashi ko guda fa qala yace da shi ayu shay'in ahabbu ilaik wannan mala'ika sai yace mu mai san kwannan me yafi soyuwa gare ka qala sha'run hasanun ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به abinda nake so a rayuwata ko abinda na fi so in samu mafi kyawun gashi sai ya kasance abinnan da mutane suka tsane ni dan shi ya tafi babu wannan sankon fa masahahu fa dhahaba anhu sai ya shafa kansa sai wannan abin da baya so ya tafi ya bar sa sai kasance babu sanko gashi mai kyau ya dawo masa fa u'tiya sha'ran hasanan sai aka ba shi mafi kyawun gashi faƙala sai ce da shi fa'ayyul mali a habbu ilaik wace irin dukiya ta fi soyuwa gare ka ƙala albakaru a wul'ibil ya ce mashi saniya ko kuma raƙumi fa'o'otiya bakaratan hamilan shi ma sai aka ba shi saniya mai ɗauke da juna biyu ƙala barakallahu laka fiha sai ce Allah ya sanya maka albarka a cikin wannan dabba a cikin wannan saniyar kenan ƙala fa'atal a'ama wannan mala'ikan sai ya zo wurin makahu, bi mana yakan zo musu ne fa da siffa ta yawwa ba wai da yadda yake mala'ika ba, sai ya zo ma wannan makahu, faƙala ya ce da shi ayyushe na habbu ilaik, mai kafi so kai makahu, ƙala an ya rudda Allahu ilayya basari fa'ubusira bihin nas, abin da na fi so shi ne Allah ya maido mini gani na in ga mutane da shi. Ƙala fa masahahu faradda Allahu ilaihi basa, sai ya shafa sa sai Allah ya maido masa ganinsa. Ƙala sai ce da shi fa ayyul mali a habbu ilaik, wace irin dukiya ta fi soyuwa gare ka? Ƙala alghanam sai ce ina son ƙananan dabbobi awaki kenan da su tumaki da raguna. Fa u'tiya shatan walida, sai aka ba sa akuya ita ma tana kusan aihuwa. فأنتج هذان هذان وولد هذان وولد هذان sai wannan ya aifi wannan kuma wannan su masu aifi wannan bi ma'ana suna ta intaji mai raƙun ma suna ta aihuwa mai shanun ma suna ta aihuwa mai kuma awakin ma suna ana ta samun intaji wagga ta aihu ƴaƴanta su aihu fa kana li hadha wadin min al ibil sai kasance wancan shi yana da wadi na raƙun ma yana da garke babba na raƙumma wali hadha wadin min al-baqar sai kasance shi mango yana da wani wadi babba na shanu wali hadha wadin min al-ghanam shi kuma wanga yana da wadi babba na kananan bisashi kenan Allah ya sanya albarka a cikin abin da aka ba su sai abin ya bunƙasa ya yawaita qala yace thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi mala'ikan nan sai ya sake zawwa karo na biyu sai ya zo wurin mai ciwon albaras a cikin suran mai albaras da kuma hay'arsa yanzu da ya tashi zawa wurin wannan mutumin wanda ya cuta ta albaras sai ya zo masa da sifa ta mai ciwon albaras shi ma gane albaras ya kama shi an gane ko sai ya zo wurin shi da irin wannan sifa faƙala sai ce da shi rajulun miskin ni fa mutum ne miskini قد انقطعت بي الحبال في سفري guzirina ya yanke a cikin fataucin da nake ciki fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik yubani da wani wanda zai tallafa mini sai Allah sannan kai ina bukata guzirina ya yanke as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan ina roƙonka da wannan wanda ya baka kyakkyawan launi wal jildal hasan ya baka fata kyakkyawa wal mala kuma ya baka dukiya abinda nake bukata wurinka ba'iran ataballagu bihi fi safari ka bani raƙumi ɗaya da zan ƙara safatauci na da shi faƙalar hukuku kathira sai ce wallahi haƙoƙi suna da yawa akwai abubuwa akwai matsaloli yadda yadda muka saba wallahi akwai akwai matsaloli eh sai a hankali haka ne ko haka kai kukanka zuwa wani wanda yana da wadata kuma ya san kai ba makareci bane ba ɗabi'a ka bace roƙon mutane bukata ce da hali ta sa ya zo wurinka ya karanta maka duk matsalolin shi ka shurare shi normal ka ji sai ka kare sai sai ya irka shafa aljihu yana haka wallahi sai a hankali sai a hankali wallahi akwai matsaloli yanzu ma kaya suna bisa hanya mun tura kaza ba tabbata an rihe boda da makabantarsu babu dama yanzu gaske da ya zo ya tambaye sa sai ce mishi gaskiya akwai haƙoƙi abubuwa ke da kwai faƙara lahu sai ce faka an ni a arifuk sai ce to fa kamar na san kama shi mala'ikan da ya zo mai da siffa irin ta sai ce kamar na san kafa alam takun abrasa shin baka kasance mai ciwon albaras ba ya kuzurukan nas har mutane sun tsane kama faqiran ba kasance talaka ba fa ataka Allah azza wa jalla almal Allah ya baka dukiya anya ba kai bane ba ku fa qala sai ce da shi innama warithu hadha almal kabiran an kabir ha ba shi ba ne ba ai wannan dukiya gado ne na ci daga manya kakannin kakanni ne ha ba shi ba ne ba yanzu su yake ya ɓace ma ba mutunan nan ba ne daga ba ma wai mutum Allah ne bai ba shi a dukiya ce ta gado ba wai Allah ba ne ba shi kakanninmu ne suka mallake ta muka zo muka riske ta mu ma haka ya gaya musu kagunan shine kafirce mami ni'imar Allah ko shakka babu gado na ɗaya daga cikin hanyoyin da aka mallaki dukiya ƙalƙashinsa amma fin nihaya wani ne mallaka maka wannan dukiya Allah shi ya raba gado shi ci ga yadda za a yi da dukiyar mamaci idan ya mutu ya baro magada sai ka fara gode ma Allah da ya sa ka mallaki wannan dukiya ta hanyar gado sai ta ba shi bane wanda ka sani wanda ka ce wai fakiri ne talaka ne Allah ya ba shi dukiya gado ne kakanninmu suka baro ta makaci faƙala sai mala'ikan ne ce da shi tunda mala'ika ya zo mai da sura irin tashi tada faƙala sai ce da shi in kunta kadhiban fasayyarka Allahu ila ma kunt in ƙarya kake Allah ya mayar da kai zuwa ga abin da kake da thumma innahu atal aqra sannan ya tafi ya tafi wurin al aqra mutanen nan mai ciwon sanko fi surati shi ma sai ya je mishi da sankon nan irin sifar shi ta farko فقال له يتي مش مثل ما قال لهذا إرن يد يتي مميتيون البرص ورد عليه مثل ما رد عليه هذا shi ma sai ba shi amsa irin amsa ta mai albaras ce wallahi guziri ya yanke ba ni da abin da zan isar da guziri na da shi daga cin abin da Allah ya baka na shanu ka ba ni guda in ida sabara gurna sai ce mishi akwai matsaloli wallahi matsaloli suna da yawa haka ya ba shi amsa shi faƙala sai ce da shi in kunta kadhiban shi ma da yace mishi ya tunatar da shi kamar na san ka kaza da kaza ya bashi labarin nan sai ta annan duke mu ma ga datta mukai fa qala sai ta shi in kunta kadhiban fa sayyaraka Allahu ila ma kunt kai ma in ƙarya kake to Allah ya mayar da kai zuwa ga abin da kake da sifarka ta da qala wa atal a'ma fi suratihi sannan ya zo wurin makahu a surar da a surar makahu ta da sai ya zo mishi da sura ta makabtaka faƙala ce da shi rajulun miskin mutum ne miskini mabukaci ya zo wurinka wabnu sabil wabnu sabilin wanda ke kan fatauci kadin qata'at bi al-hibalu fi safari yanzu dai guzuri na yanki a cikin fatauci na wala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik bani da wani wanda zai isar mani wanda zai bani ko ya taimaka mini ko ya tallafa mini sai da Allah sannan kai ina neman taimako as'aluka billadhi radda alayka radda alayka basarak ina roƙonka da wannan wanda ya mayar maka da ganinka da kai ma makahu ne maido maka ganinka shatan ka bani akuya guda a taballagu biha fi safari yadda zan isar da bulaguruna da ita in karasa bulaguruna faƙala qad kuntu a'ma sai ci tabbat ni ma da makahu ne ni ma makahu ne da faraddallahu ilayya basari sai Allah ya maido mini gani na fa khudh ma shi'ta wa da' ma shi'ta dabbobin ga da kake gani nawa doki abin da kake so ka bar abin da kake so sai abin da ranka yake so shiga garken ɗibi abin da ranka ya maka fa wallahi yace na rantse da Allah la ajhaduka al-yawma shay'an akhadtahu lillah wallahi ba yadda za a yi in tsananta a gare ka ta hanyar hana maka wani abin da Allah ya bani je kaka ɗauki abin da kake so qala fa qala sai ce amsik malak sai ce rike dukiyarka fa inna mabtulitum ku sani an jarrabe ku ne faqad radiyallahu faqad radiya anka haqiqan an yarda da kai kai wa sakhita ala sahibaik Allah yayi fushi akan abokanan na ganaka guda biyu akhrajahu imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi kaga wannan abin ya zo ne a matsayin mi imtihani da jarrabawa a gare su Allah ya ba su dan ya jarrabe su haka Allah ke ba da dukiya ga wanda ya so daga cikin bayan shi dan ya jarrabe sa ya ga yake yayi haƙoƙin Allah a ciki ya gode ma Allah a cikin dukiyar nan da Allah ya basa ko ba zai gode ma Allah ba godiya ga Allah akan abin da Allah ya baka ni'ima tana da rukuni guda uku na farko ka yarda har a zuciyarka cewa ni'ima ce daga Allah na biyu ka yi firici da bakinka alhamdulillah Allah bai tozarta mu Allah ya mana ni'ima ta dukiya ya ba ni mulki ya ba mu lahiya ya ba mu alhamdulillah abu na uku ka sarrafa ta cikin inda ya dace Allah ya baka dukiya fitar da zakka na farko taimaka ma makusantanka mabukaci ya zo ka bashi ana neman tallafi ayi kaza ba da tunda Allah ya baka wannan shine ka gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya baka ta dukiya i'malu ala dauda shukra gode ma Allah ta hanyar mai aiki ka ba da dukiyar nan ka yi alkhairi da ita hanyoyin alkhairi suna da yawa ka yi da dukiyar da Allah ya baka wannan shi ke nuna kana mi kana godiya ga Allah akan ni'iman nan da ya baka amma yau mutane ga manan muna gani ya kasuwa sai a hankali alhamdulillah alal aqal an gode ma Allah in kashi yana gai to matsala aka samu idan ya samu sai shuru ya kyale baya son a gane ma ya ci riba yanzu za a yi wata haraka a juya fufufu sai ya bugu wata miliyan ko miliyan biyu ya haraka na wallahi haraka na dai kai dai sai dai a hankali wallahi sai a hankali gare wani abu akwai godiya a ciki babu godiya dukiyar ka ce wa zai amshe maka da karfi babu alhamdulillah mun samu kaga fitan nan tawa miliyan biyu na samu na gode ma Allah kai ma ga wani abu da menene matsala me matsala Allah ya baka mulki in fani da mulkin nan naka wurin yin da'a ga Allah karka kafirce ma Allah ta hanyar saba mishi da abin nan da ya baka nan ima ta mulki Allah ya baka dukiya gode ma Allah ba data karka saba ma Allah da dukiyarka kaka je kai ta kari da ita wurin kiɗa kiɗe ana gitar ana wasa ka zo kai ta watsa ta wannan kafirce ma ni'ima Allah ne kafircewa ne Allah ya kiyashe mu kare fihi masail a cikin wannan babu akwai masaloli al'ula masala ta farko tafsirul aya mun ji tafsirin wannan aya malamai sun yi bayani gaba ɗaya magabata akan tafsirin ta الثانية مسألة تبي ما معنى لا يقولن لا يقولن لا يقولن هذا لي من جمعنا فدل لا يقولن هذا لي الثالثة مسألة تأكو ما معنى قوله ما معنى قال إنما أوتيته على علم عندي شما من جمع نفسه الرابعة مسألة تهدو ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة أبندكي تكون ونن قصة مي جرما na abubuwa na ɗauka ibra da izina masu girma Allah ya ba su maimakon su gode mishi akan ba su da sai suka kafirce gadanta ne eh wannan dukiya ta gado ce a kai ƙwarewar mu ce fa mun san hanyoyin neman kuɗi ne shi yasa kaga mun samu eh wannan dukiya na tara ta ne da zubata fa kar kai zata haka kawai na same ta a wannan diyamance da wa yamance da Allah da ya bashi Allah samu dace kasancewar lokaci yayi nan zamu dakata abin da ku faɗa daidai Allah samu tare lada kuskure ko muku haka Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum warahmatullahi